نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 28 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda yi daidai da 11 ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar Qur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 88 yau za mu tashi kan aya ta 89 Allah ta'ala ya ce wa zakariya ibna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wa zakariya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ka ambaci zakariya kana iya karanta wa zakariya kuma kana iya karanta wa zakariya a wa zakariya ibnada ko wa zakariya ibnada ko kuma ka ce wa zakariya a ibnada yi saboda zakariya mamdudi ne kuma maksur ne ana jan shi kuma ana takaita jan shi ana cewa zakariya'u kuma ana cewa zakariya amma dai ba a cewa zakari sannan ba ta haufa haushe ce ko dai zakariya ko zakariya'u kuma ba a cewa ya'u ba a yankewa ce yawo wannan yana cikin bata suna da hausawa suke mu sunaye kamar ibrahim sai ga an canza shi a ce ibrahim ce ibrahima a ce hima a ce ibro shi ne a ce ibra a ce bara dushi ne da bra a ce bra ba i din ba hima din kawai bira rigimomi ne na bahaushe to Allah subhanahu wataala ya ce wa zakariya kuma ka ambaci bawan mu manzon mu annabi zakariya halin kasancewa ka ka yi magana game da darajar shi ka yada matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wanda yana daga cikin jimillan darajoji da matsayikan da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi zakariya wato wannan darajar mai girma wadda Allah zai gaya mana a cikin wannan kissa ta shi wacce tana kumshe ga yin nasiha ga halitta Allah subhanahu wata'ala da kuma rama Allah subhanahu wata'ala mai girma da Allah ya yi mashi farkon suratu maryam Allah ya ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya zikru rahmati rabbika ambatar raman Allah mahaliccinka gawa abdahu zakariya gabawan shi annabi zakariya to abinda Allah ya faɗa a can shine nan ma Allah subhanahu wata'ala zai gaya mana muna ganewa id lokacin da na da rabbahu ya kira Allah subhanahu wataala malikin shi qala rabbi inni wa'ada al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا lokacin da lokacin da annabi zakariya alayhi salam ya kira Allah malicin shi yace rabbi ya Allah malicina la tazawni kada ka bar ni fardan ni kadai ina gani ba ko kar ka bar ni kadai ka bani magashi wato lokacin da annabi zakariya ajalin shi ya kusa sai yi tsoron cewa babu wani da zai tashi tsaye da irin aikin da yana rayi bayan rasuwar shi na kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala wa'azi da fadakarwa da karantarwa da yin nasiha ga bayan Allah duk sai yi tsoron ba za a samu wanda zai mai gurbin shi ba shi yasa yake wannan addu'a tunda shi kadai ne a zamanin shi to kaga da ran shi ma shi kadai ne to in ba yana yaki nan saboda haka ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi wanda zai mai gurbin shi ko da ba yana wanda zai taimakon shi ya tsaya akan irin aikin da yake yi na wayar da kan mutane game da addinin Allah da ilmantar da mutane da kuma ainihin kiransu zuwa ga Allah subhanahu wataala yace wa anta khairul warithin Allah subhanahu wata'ala kai ne mafi alherin wanzanzu kai ne mafi alherin masu gado Allah ta'ala ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un saboda haka Allah subhanahu wata'ala shine khairul warithi bana kai ne mafi alherin wanzanji muna ganewa ko kuma kai ne mafi alherin wanda zai mai mani da alkhairi sa'annan kuma kai ne mafi rama ga bayanka fiye da ni tausayi da jin kai da nake ma bayanka bayana bai kai wanda kake musu ba kuma insha Allah subhanahu wata'ala arhamu bi abdihi min ahadikum ko min alwalidati bi waladiha Allah subhanahu wata'ala shine mafi jin kai da tausayi ga ainihi mahaifiya a kan ɗanta yadda mahaifiya take tausaya ma ɗanta take jin ƙanshi take kare shi ƙarya da gaskiya saboda tausayin shi ba ta son wani abu ya bata ya taba shi da ƙarya da gaskiya duk wasu mahaifa mata da yawa suke kamawa sakamakon tsananin soyayya da kamna da suke mai yayansu sai su lalace shi kuma uba sakamakon kekashewa zuciya game da ɗanshi shi ma sai sa ɗan ya lalace shi yana ganin mun ba kekashewa zuciya ya nuna mai ba ya nuna mai ba sani ba sabo ba tausayi ko kaɗan to ba abin da zai gyara shi gara haka shi kuma yana sai ya kangare ita kuma wancan garin lele sai ta kangare da shi to dukkan su ba su yi daidai ba ba ana kike lele danki ba amma da gaske da ƙarya kake goyi bayan ɗanki kai ma Allah subhanahu wataala bai hana ka ka nuna kekashewa game da ɗanka ba amma ba irin ta ƙarshe ba ba irin wadda da gaske kake in ya shiga duniya ma shi ya sani wanda dan ya gyare ne kake wannan abu shi kuma sai ya shiga duniya ta yi dama duniya yake nema kuma ka ce shiga alhamdulillah kenan ba ƙara jin labari sai dai ka ji mugun labari game da ɗanka to kai ne sanadiyya ana so ka nuna mai ba sani ba sabo amma cikin ranka ba haka kake nufi ba duk kwana biyu kwana uku ka neme shi na yake duk inda yake ruwa a jalla sai ka nemo shi ka mero shi gida to an kai haka sai ka ga ya daidaitu amma an kace ka kyale shi a zuwa baka labari ya ce ai alhamdulillah yaron kai na tsira ta ina ga ya ma kusa haddasa qur'ani cikin shi ya sani kawai me za zama ni na gama da shi gagani in ya ji labari sai ce to bari aje karatun ya ma tsaya abinda ake son kuma ake cewa ko me ya zama to bari aje karatun ya gami za ba ka gami ba ba da haka ubangiji Allah subhanahu wataala shine mafi jin kai mafi tausayin kowa fiye da yadda kowa yake tausaya ma kanshi annabi zakariya alayhi salam abin da ya nuna ma addu'a kenan cikin roƙon da ya ma Allah subhanahu wataala ya nuna ma Allah ina son in samu abin da zai sa zuciyata ta natsu hankalina ya kwanta ya tsaya matsayin irin matsayin da na tsaya ina karantarwa ina koyar da bayan Allah kamar yadda ta Allah ta'ala ya ce qala rabbi inni wahana al'azmu minni nabi zakariya ya ce ya Allah lalle ne kashi na yayi rauni washtala ar-ra'su shayba kuma gashi na ya kama da wutar farfara mana da ya furfura ya fari kal walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ni ban kasance tababbe ba game da roƙonka ya Allah mahalicina wa inni khiftu mawaliya min wara'i lalle ne ina jin tsoron magada bayana wa kana timra'ati aqira kuma matata ta zamanto dattijuwa ce ba ta haihuwa da ma bata taba yin haihuwa fa habli min ladunka waliya Allah subhanahu wataala ka bani majibinci mataimaki daga wurinka ya rituni wanda zai zama matsayin magajina wanda zai gado na wa ya ritu min ali yaqub kuma ya gado daga dangin annabi yaqub daga iyalin annabi yaqub yaqul rabbi radiya ubangiji na Allah ka sanya shi yarjeje zaman to yardaje ne a wurin ka ka bani da wanda yake yardaje muna ganewa ko to annabi zakariya ya yi wannan addu'a a wani wuri Allah ya ce hunalika da zakariya rabba a can ne annabi zakariya ya roƙi Allah malicin shi ƙala rabbi habili min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a a can ne annabi zakariya ya ce Allah ka bani zuri'a daga wurinka zuri'a tayyiba zuri'a mai tsarki zuri'a ta kwarai wadda za ta biyayya gare ka lalle kai Allah mai jin addu'a ne fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin Allah subhanahu wa ta'ala yace sai malaiku suka kira shi alhali yana tsaye na sallah a cikin masallacin shi da yake bauta ma Allah subhanahu wataala cewa Allah na maka bishara da da Yahya shikenan an gama ha an karba maka an baka da ga ma sunan shi sunan daga wurin Allah yake to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari cewa fastajabna lahu sai muka amsa mishi kiran shi wa wahabna lahu yahya kuma muka bashi ɗa wanda ake ce ma yahya annabi mai girma annabi mai daraja wanda Allah subhanahu wataala bai sanya mai takwara gabanin shi ba bana shine ɗa wanda aka fara kiran shi da sunan yahya kafin shi babu shine na farko sai dai shi a mai takwaran bayan shi amma bai yi takwara ga wani ba shi shine ɗa na farko wanda Allah ya sanya mashi albarka kuma Allah ta'ala ya sanya mai suna Yahya faji ga wannan dalili ne da yake nuna cewa musulmi in ya roki Allah subhanahu wata'ala addu'ar shi karɓaɓɓiya ce wurin Allah duk wanda ya roki Allah Allah subhanahu wata'ala zai karɓa mashi in dai Allah ka roka in dai ka yi roƙo mai kyawu ka yi ladabi da biyayya wurin roƙon Allah to Allah subhanahu wataala zai karba maka addu'arka kamar yadda ya karba mu bayan Allah nagari bayan Allah annaba masu girma masu matsayi da daukaka wurin shi kai ma matsayinka na bawan Allah madaukaki musulmi mumini mai ba da gaskiya da Allah to kai ma Allah ta'ala zai karba maka addu'a kanka taba tunanin nan take da Annabi Zakariya ya addu'a aka karba kanka yi tunanin haka domin shi alkur'ani dama ba ta huma yake da abin ba tiliyan tiliyan ba tun daga ha yana kinkira maka ne tsaraka shi ma ba take ya addu'a aka karba ba ya daɗe yana ta yi ya dade yana ta roƙon Allah subhanahu wataala kuma yana yiwa nan take Allah ya karba mashi ko kuma kowa da irin yanayin shi ko ba gaba kowa da irin yadda Allah subhanahu wataala yake mu'amalanta shi gwargwadon kusancin ka ga Allah gwargwadon samun biyan bukatar ka wurin Allah idan kai kana kusa da Allah subhanahu wataala to Allah zai biya maka bukata da sauri saboda kai ma da sauri kake mu'amalantar Allah kake biyayya ga Allah da Allah ya ce ka yi abu sai kai da Allah ya ce ka bar abu kana bari to bai zai hana ka ce Allah ya baka kuma Allah ya subhanahu wataala nan take ya baka shi amma ya zaman tonawa kake kai ma da jinkiri sai ka ga dama ka aikata umarnin Allah ko ka kaurace ma hanin Allah to shi ma Allah subhanahu wataala sai ya barka sai an dauke lokaci ta haka Allah subhanahu wataala ki shi yasa Allah ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun su ba da gaskiya da ni kuma su karba kirana saboda ka in ka kira Allah Allah ta'ala yana kusa yana jinka ya rage gare ka yadda kake mu'amalanta Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace. Amin. To Allah ta'ala ya ce mun karba mashi. Wannan karbawan ita ce Allah ya bada labari cikin suratu Ali Imran fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gaskatawa da wata kalma daga Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ne ya ce fastajabna lahu can kuma cikin suratul maryam Allah ya ce ya zakariya uwinna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ya kai annabi zakariya muna maka albishir muna baka labari mai dari da wani yaro wanda ake ce ma yahya wanda ba mu sanya mai wani takwara gabanin shi ba donan kuma sai Allah ya ce فاستجبنا له ووهبنا له يحيى muka bashi da da ake ce ma annabi yahya annabi mai girma annabi mai daraja wa aslahna lahu zawja kuma muka gyara mashi matar shi shi annabi zakariya bayan matar shi da ta zamanto ba ta haihuwa ba ta taba haihuwa ba sai bayan ta tsufa Allah ya gyara mata mahaifarta domin kissar ta nuna mana cewa Allah mai iko ne akan komi wanda dace mahaifarta ba ta iya haihuwa domin ta tsufa amma Allah subhanahu wata'ala ya gyara mata mahaifarta domin ta dauki juna biyu kuma ta dauka saboda bi saboda annabin Allah zakariya inda ya yi addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya karba addu'ar sai ya gyara mata mahaifarta sai ta ɗauki juna biyu malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da yake nuna fa'idan zama da mutunan kirki mutunan kirki yana taimaka ma ka samu albarkacin shi sakamakon shi Allah subhanahu wataala yana iya taimaka ma a cikin rayuwa domin yana nuna ma hanya ta kwarai sai ka ci albarkacin shi muna ganewa ko yawwa amfanin zama da mutunan kwarai annabi zakariya mutunan kirki ne zababban bawa ne daga cikin bayan Allah sakamakon shi sai Allah subhanahu wataala ya karba addu'a ya gyara mai matar shi ta samu juna kuma Allah da ya tashi sai ya ba su mi sai ya ba su ɗa kuma ɗan na ƙwarai shi ma kamar su annabi daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya ce ya yahye khudhil kitaba bi quwwa ta yahya ka rike littafi da ƙari wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi hukunci yana dan kararrabi dan yaro wa ananan min ladunna wa zaka abin tausayi ne daga wurinmu kuma tsarkakakke ne daga wurinmu kaji idan kaga shi ma menene wa kana taqiya kuma ya kasance mai tsoron Allah ne sosai uwayen shi na kwarai ne kuma Allah ya ba su da na kwarai wa barran bi walidayhi kuma Allah ya ce shi annabi Yahya din nan mai da'a ne mai ladabi da biyayya ne ga mahaifan shi guda biyu tare da cewa menene shi annabi ne yawa ashe dan malam in yayi halin malam to ba zai rena malam ba sai in ya zamanto dan malam ya ki halin malam rago da wuciya da wuciya me yake cewa kare ko yanzu shi annabi zakariya annabi ne malami ne cikakken malami dan shi ma haka na amma Allah ya ce yana kyautata ma iyayen shi guda biyu yana da'a da ladabi da kyautatawa a gare su walam yakun jabbaran asiya bai zamanto mai taurin kai ba bai zamanto mai sabon Allah subhanahu wataala ba yana da saukin kai kuma yana ladabi ga dokan Allah subhanahu wataala to haka ake so a matsayinka na mutunan kirki to akwai mutanen kirki waɗanda kai su yi akan kirki kakkare na su kakkaci mutuncinsu kakka wulakanta su kan ma ka shiga haƙinsu ka ci gaba da kyautata musu da girmama su domin sun riga ka riƙe wannan nagartar da kake akanta sun riga ka zama mutumin kirki to bai kamata kai yau dan ka gyaru ba bayan da kai can turmin gyara ne daga baya ka gyaru kuma ka zanki wulakanta su kana musu wani kallon kallon in ga haka nan baka gyara ba kai koyi da annabawan Allah annabawa ka ga masu daraja ne masu girma ne amma kuma mi suna girmama mai girma ba su rena shi ba su cin mutunci ko wulakanta wani almuhimmu da Allah subhanahu wataala ya ce wa aslahna lahu zawja mun gyara mashi matar shi annabi zakariya sai Allah subhanahu wataala bayan ya faɗa annaba da manzannin nan kowane dai Allah ta'ala ya faɗe shi kadai haka ne ko Allah ya faɗa annabi Musa da annabi Haruna ya faɗa annabi Ibrahim ya faɗa annabi Ishaq da annabi Yaqub Allah ya zo ya faɗa annabi Lut ya faɗa annabi Nuh ya faɗa annabi Dawuda ya faɗa annabi Sulaiman ya faɗa annabi Ayyuba ya faɗa annabi Yunus ya faɗa annabi Isma'ila da Idris da Zulkifl sannan ya zo kan Yunus yanzu ga Zakariya kowane shi kare yake faɗin shi to Allah ta'ala ya ware kowa ya faɗi shi a cikin wannan sura daga cikin annabawan da Allah ya faɗa Allah ya yabe su gaba daya sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat dukkan su gaba daya sun kasance suna gaugawa a cikin mai aikata ayyuka na alkhairi mana da gaugawa ba da jinkiri suke aikata aikin alkhairi ba kuma suna aikata waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin lokutansu waɗanda suke masu falala da kowace ibada ana so ka yi ta ne a cikin lokacinta mai falala kuma kowace galibi ibadodi suna da lokaci na ibada mai falala da kuma lokacin da aka yi falala su annaba suna yin gauga mana lokacin farko suke amfani da shi ibadodin gaba ɗaya suna kammala su suna cika su a bisa fuska wadda ya kamata ba su barin wata farala ba su barin wata daraja daga cikin darajoji waɗanda suka samu dama a kanta face sai sun aikata wannan abu su annabawa wanda aka ce mai koyi da su to kun yadda suke rayuwa din suka samu dama umhali suke da wannan damai mu kuma sai mu samu dama mu kin wani da ce zakoci mutum cewa kaga da nayi kaza da nayi kaza ta baya ga wasa muna ganewa ku? duk lokacin da ka samu dama me dama kana lafiya ka samu dama kana da rai ka samu dama muna ganewa kana da mata guda ɗaya kana da dama duk kowane lokaci ko matar ka hudu da ɗiyanka arba'in kana da dama domin karuwa za su duk lokacin da kake to akwai dama ba ta kubce ma ba saboda daranka da lafiyarka kuma nauyi karuwa yake kullum to yanzu kayan ya kara karuwa yanzu kana da mata ɗaya da ɗabi'u yanzu bayan shekara goma su kuna za ku kasancewa akwai wuya ka yi haƙuri da matan nan guda sai ka ƙaru shekara goma akwai wahala in ka in ka haƙura to ƴaƴanku nawa cikin shekara goma nan nawa za a ƙarawa ka ga duk lokacin da ka samu dama kuma in ka kai goma din akwai wasu goma na jiran ka kayan su ma su zo nan ma wata dama ce to so ake duk in ka samu dama kamar wasa ne ita lokacin da dama ke kuta lokacin da ka faɗi baka da lafiya kuma rishin lafiya ce wadda kabari salamu alaikum eh rishin lafiya ce wadda likitoci sun ce ba a warkewa za kai kaga dama ta kurci to ita dama dadin amfani da ita idan ciwo ya kama ka wanda ba a warkewa duk ibadar da kake yi da in lokacin ta za a rubuta maka ladar in ka yi amfani da damaka in kuma ka yi wargi shi ke lokutan ka da suka zanki tahiya ga banza haka za ka zauwa kana kwanci su ta tahiya ga banza muna ganewa ko to annaba amfani suke da damar da Allah ya basu yusari yauna fil khairat kuma Allah ta'ala ce kai koyi da annabi ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa kuma ku yi tsere ai ai rige a ga wa za ya rigen kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wa za ya rigen shiga gida aljanna kuma Allah ya ce ku yanna to shi ne Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat suna ta gaugawa kenan suna ta ibada suna amfani da zamanin da Allah ya basu wa ya dauna na kuma Allah mai girma da daukaka yace suna ta roƙon raghaban wa rahba halin kasancewa su suna kwadayi ma'ana suna roƙon mu al'amuran da ake kwadayin samun shi na ainihin amfanin duniya da kuma amfanin lahira suna ta roƙon lafiya suna ta roƙon zaman lafiya suna ta roƙon albarkar rayuwa suna ta roƙon Allah ba su gidan aljanna wa rahaba sa'annan kuma suna roƙon mu da tsoro mana suna roƙon mu kare su daga al'amuran da ake jin tsoron a fada a cikin su rishin tsaro rishin kwanciyar hankali rishin zaman lafiya annoba cututtuka talauci rishin aikin yi waɗannan dabubuwa ne da annaba suke roƙon Allah ya kare su da gare su babban abin kuma shine wutar jahannama suna ta roƙon Allah ya kare su daga wutar jahannama to kai koyi da su kai ma ka roƙi abin da yake mai alheri ne ka nemi tsari daga abin da yake mai sharri ne saboda haka haka annabawa suke suna kwaɗayan alkhairi suna tsoron mi sharri su ba su rabkana ba ba su shagalta ba hankalinsu bai ɗauko wani wuri ba game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya halice su saboda shi ba haka ake so kai ma kai koyi da waɗannan annaba ulaiikal ladina hada Allahu fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce waɗancan annabawan guda 18 su ne waɗanda Allah ya shiryar kai koyi da shirye su saboda ka Allah ya shiryar da su kuma ya gaya ma shiryar da ya musu kowane annaba Allah ya gaya ma irin rayuwar shi to kai koyi da su kabdinsu zamanto abin koyinka ba kai koyi da arna ba ba kai koyi da kafirai mushrikai ma guza makiyan Allah makiyan manzon Allah ba sallallahu me za ka dauka a wurin su me ke gare su na burgewa kada ke da annabawa masu dimbin yawa da Allah subhanahu wataala ya baka labarin su ga sunan kowa cikin su yana da abun burgewa har sun ishe ga gaba ɗaya har ka gama koyi da su ka koma kana koyi da arna makiyansu wa kai ka yin koyo da koyi da waɗannan arna ɗin Allah ne ya sa ka kowa annabai shi ko ko san zuciyarka da shaidan to so ake ka zanyi koyi da bayan Allah in kana so ka gama da duniya lafiya ka yi koyi da annabawan Allah a cikin hirarka a cikin tafiyarka a cikin suturarka a cikin zamantakewarka da iyalinka a cikin kasuwancinka sai da saidawarka a cikin neman iliminka a cikin mu'amala da mutane da kake duk kai koyi da ba da annabawa in aski za ka yi kai koyi da annabawa in takalmi za ka sa kai koyi da su in wuza za ka sa an rawani za ka daura ma kai koyi da wa da annabawa amma ba ma guzawa ba ba arna makiya Allah ba makiya manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ko kaji yadda annabawa Allah subhanahu wataala suke Allah ya ce wa kanu lana khashi'i kuma sun zamanto masu dukowa garin ma'ana suna dukowa ga Allah subhanahu wataala Allah na ba su doka suna bi shine ma'ana khashi'i suna kankan da kai suna mai da kansu ba kowa ba a gaban Allah subhanahu wataala wannan suna yi ne saboda me cikakken sanin da suka yi ma Allah subhanahu wataala shi yasa ba su wasa da mi ba su wasa da dukawa da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala annabawa bayi ne waɗanda suke masu tawadu masu zudu masu gudun duniya duk abin da baya da kyawu suna guje mashi kuma abin da yake mai kyawu ne suna kauna shi annaba ba su da taurin kai annaba ba su da girman kai annaba ba su da takama ba su da kasaita ba su nuna isa kuma su suke da kasaitai su suke da isai su suke da girman amma kuma ba su nuna kansu da haka ake son Allah ta'ala ya baka girma ya baka matsayi ka mai da kanka ba komi ba ai akwai inda dole a ce kai ne ba sai ka ce ba kana liman ba dole a barka shiga ga kai sallah ba baka mai da kanka komi ba amma lokacin sallah dole ka koma komi ka shiga gaba in kai limamin juma'a ne in juma'a ta zo dole a ganka can ka dare mutane duk kowa na kasa yana sauraron ka in an wuce nan kuma shikenan in an zo makaranta kai dai kake da babban agalemin da ake shimfiɗa ma babban kujerar da ake hazo kai ke da ita kai ne za ka zanna kowa ya zo ya saurara mun wuce nan kuma ka koma kamar sauran bayan Allah wurin gwadin matsayin ka sai ka gwaji Allah ya samu dace to haka bayan Allah da Allah ya zaba annabawa da manzanni haka suke irin wannan rayuwa Allah ya zarta mu da koyi da su sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين Allah ya ce wallaci kuma da wannan wadda ihsanat farjaha ta tsare farjinta ta tsare al'auranta mana Allah ta'ala yana cewa ka ambaci baiwa Allah Maryam ita ba annabiya bace ba rasuliya bace ba manzanniya bace ita ita wace ce baiwa Allah ce siddiƙa ce siddiƙa ce mai yawan gaskiya ce mai yawan gaskatawa matsayinta kenan ita bata zamanto ba ba annabiya ba ko ba manzanniya ba amma Allah subhanahu wataala saboda kirkinta da ɗabi'arta da halayenta masu kyawu da rukunta da addini Allah ta'ala din ya kawo annaba su ya wadi ta واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله يكاوى النباسي تتو إتما تايا أبن غني تايا أبن يباوى إتما قامت أينت والتي أحصانت فرجها كفر مريم amincin Allah ya ƙara tabbata a gari ta kana mai yabo a kanta kana mai bayyana darajarta kana mai yada matsayinta muna ganewa ko Allah ya ce wallati ya sanat farja ta kiyaye al'auranta daga aikata haram da kuma ma kusanta haram din mace ce mai gudun duniya mace ce mai kyamar saban Allah ta kiyaye mutuncinta ta kame kanta daga aikata abinda Allah subhanahu wataala bai su kai hatta halal din ma don mata ya aure ba ai kaga aure halal ne ko ba haka ba ta yi amfani da al'auranta bayan aure wannan abu ne halal to har halal din ma ta kiyaye al'auranta daga halal din ma domin mata ya aure ba me yasa saboda ta shagaltu da ibada ta durme ta shigar da duk lokacinta gaba daya da hidima ga Allah mahalicinta ba ta da lokacin ma tunanin wani ɗa namiji ta taji shi yasa lokacin da mala'ika jibril ya zo mata a cikin halittar mutum wanda yake madaidaici mai cikakken halitta kuma mai kyawu matashi mai ta ce mai qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya daga ita sai shi ba kowa ba kowa daga ita sai shi ga ta matashiya ga ai matashi ga ta kyakkyawa ga ai kyakkyawa amma ta ce mai inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsari Allah subhanahu wataala daga sharrinka in kunta taqiya dan Allah in dai kai mai tsoro Allah ne ka tahe ka kace ke nima ba abin da ya kawo ni kenan ba in ba ki da shayar nima ba ni da ita ni wannan ya kawo ni ba قال إنما أنا رسول ربك لأعب لك غلاما زكيا sakamakon kiyayewa da taima rayuwarta ta kame kanta daga aikata abin da Allah ba so sai Allah ya saka mata da irin aikin da ta yi aljaza'u min jinsil amal aljaza'u lihsani illa lihsan sakamakon kyautatawa ba komi ba ne face kyautatawa kai ma za a maka duk wanda ya daidai sai an mashi daidai duk wanda ya ba daidai ba waje za a sayyatin sayyatun mitluha wanda ya ba daidai ba shi ma sai an mai ba daidai ba ta yi daidai sai Allah ya mata daidai ta Allah ta'ala ya azurta ta da wa da ɗa ɗa na kwarai ɗan kirki babba daga cikin bayan Allah waɗanda in aka zana bayan Allah haka to sai ya shiga ciki inda aka sa an yato ana to sai an zana danta wanda girman shi da matsayin da Allah ya mashi kuma da ba uba malaika jibril ya busa a cikin mi a cikin jikinta sai ta dauki cikin annabi isa alaihi salam da iznin Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala ya ce waja'alna wa ibnaha ayatan lil alamin muka sanya ta da dan nata suka zamanto alama ce ga talikai gaba daya tunda ta dauki cikin wannan danata kuma ta haife shi ba tare da wani da namiji ya kusance ta ba sai da ta yi mamaki ta ce anna yakunu ne gulamun wa lam yamsasni bashaw wa lam aku baghiya ta ce ta ina ne zan samun ɗa alhali wani ɗa namiji bai kusance ni ba kuma ni ba karo ba ce ƙwada ka zalike ƙwada rabbuki wa alayya hayyin wani na ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya shikenan alayya an gama to da haka Allah ya sanya ta alama ce ta dauki ciki ta haifa ba tare da aure ba ba tare da kusantar wani ɗa namiji ba ba faɗi aka mata ba ba ƙarfi da yaji aka mata ba babu wani abu cikin wannan maganar sha'awa da babu ita Allah subhanahu wataala ne yayi sarauta shi kuma ta haihu lami lafiya kuma ta samu ɗa mai albarka kaga ta zamanto aya ita ta zamanto alama da yake nuna ikon Allah subhanahu wataala dan nata ma haka nan dan shi kuma yana fadawa tana jin tsoro yace kake ji tsoro mun ma sanada min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kake ji tsoro kake bakin ciki ni dan kware ne ni dane mai albarka kuma ga yadda za ki wanke duk wani jinin haihuwa da komi ki sha ruwa ki ci da binu ki samu ƙoshin labe ki ki kwantar da hankalinki kuma dai in kin gama komi ki shiga gari kake ji tsoro kawai shi ma ya zama alama jariri na magana magana irin ta manya ba magana irin ta yara ƙanana ba surutu na banza da wuta magana ta manya yake manyan waɗanda suka dade duniya kuma ya ce in kin je cikin gari kake magana ki bar ni da kowa ni zana magana da shi suna ganin ta da da tana dauke da da suka ce ke maryam ina kika samu da uwayenki mutanen kirki ke ma muna ganin ki mutum ne kirki ashe ba haka nan bane na kika samu na fa shawarat ilai sai ta ce ku yi magana da shi zai gaya muku daga ina nake da shi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya yaya za mu magana da wanda ya kasance yana karami cikin tsumman goyo ki mana magana muna daga ina kika samu wannan dan قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ وما كانت امك بغيا قال اني عبد الله وكاغا علامه ta iko Allah ke ne ce masa ai ni ba wa Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu وصيني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شيئا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون في كلام saboda haka ya zamanto alama jariri na magana ko magana ta manya ya kubutar da ita daga abinda wato masu zarginta suke tuhumata da shi ya ba da labari game da kanshi a cikin wannan yanayin kuma Allah subhanahu wataala bayan annabi isa Allah ya gudu wannan mu'ajiza ta shi yana jariri cikin tsumman go yana wa'azi wa'azin da sai ka dare kana karatu za ka yi irin shi shi kuma Allah subhanahu wataala ya bayan shi yana karami kuma bayan girman shi Allah ta'ala ya gudanar da abubuwa na ban mamaki a cikin rayuwar shi ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ina iya yin tsuntsu na laka in busa mashi rai da ikon Allah kuma ya tashi wa ubri'ul akma wal abrasa wa uhiyil mauta bi idnillah kuma ina warakar da makafi da kutare da masu kyasgi ina rayar da matattu ina rayar da matattu da iznin Allah subhanahu wataala wa unabbiku ina ba ku labari bima ta'kuluna da abin da kuke ci probiotic wa ma tadakhiruna fi da abin da kuke adanawa cikin gidajenku ta abin da kuke ci zan iya gaya mu kowa abin da yake ci yau zan gaya mashi gobe ma kuma abin da kowa ya rage cikin gidan shi alkama ke gare ka tiya kaza ci shinkafa gare ka tiya kaza ci wake gare ka tiya kaza ne duk zan gaya muku buhu kaza ke gare ka wanda ka aje saboda cin gidanka duk sai in gaya muku duk da izinin Allah Allah ya ce inna fi zalikum la aya lalle a cikin wannan akwai alama ga mutanen da suke masu imani ko inna bi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin in dai ku masu imani ne to akwai alama cikin wannan ta iko Allah to shi yasa Allah ya ce waja'alna wabnaha ayatan lil alamin muka sanya su alama ce daga cikin alamomin iko Allah ga talikai gaba daya ga dukkan duniya gaba daya Maryam aya ce danta ma annabi Isa aya ce dukkan su ayoyi ne waɗanda suke kara mana imani da Allah subhanahu wataala Allah ya kara mana imani za su samu kare da duniya lafiya Allah ya samu cika da imani a kira sallah amin amin
ya ce wa lokaci shi ake sa yana jagoranci na sallah to su yace so da yawa da an waiwai shi sai yana yana ta fargaba yana so yace a karanta a koya mashi addu'o'in da zai zanki maganin wannan fargaba
ya ce idan liman baya na wani lokaci ana sa shi yin sallah da kuma wani lokacin da aka gabatar da shi sai gaban shi ta faduwa yana so a gaya mai addu'a da za a zangi gaban shi bar faduwa ba wata addu'a da za a gaya wannan matsayi ne dama kowa da lokacin da aka gabatar da shi ka aikin da bai iya ba bai saba yin shi ba sai ya zangi jin gaban shi na faduwa sannu-sannu za ka saba insha Allah Allah ya samu dace
yawa wanda ya ce mahaifin shi ta ce tambaya wai in sun ya sanya gishiri ya halatta Mun ba- to
ya ce an ce ya tambaya in sanya gishiri ya halatta gishirin gishirin lalle to na san shi na san haka yake Na-
to bai bai wani wani gishiri ba ko ya halitta a samu miya gishiri wanda ba shi ke tambaya ba to ya faɗi wani irin gishiri gaba sai ya tambaya da kyau in gishirin lalle ne ba laifi ba ne sai a sa shiga abin nan inda ya tabbata ba wata kazamta bace ba wani kuma yana ƙara ma lalle abin nan kyawu ƙara mai ƙarko babu laifi Mm. na dai san shi ne yake tambaya ji tambaya a addu'o'i Eh, akwai wanda ke tambaya ce wato ya ce wato akwai ya ce matarsa ce inda in ta haihu tana sha- tana ce takan tashi da ciwo na nono daga yadda za ta kasa shayar da ɗan a wajen kwata wata uku take ta kasa shayar da shi to sai ya ce sai wai wani ya bashi malami wani wal- wani ya bashi dai malami ma- ya wani ya bashi magani na na gargajiya wanda ana amfani da shi da da fatar kunkuru wanda ake ci a rataya ko a waya ne har da da ga- ga nono ya ce an gwada an ta ta gwada haka nan kuma wai ta bar- ta samu ta samu lahiya Mm.
kuma wai tana tambayar wai ya ne hukuncin a musulunci
ya ce matar shi da in ta samu haihuwa to tana samun jarabawar ciwon mamanta ko kuma ba ta samun damar shayar da dan da ta haifa saboda maman nata na ciwo to sai wani mai magani ya ba shi wani magani ya bata da bata kunkuru ake ake dalmama maman nata in haka in haka dalma a yau da gobe yace kuma sai ta samu lahiya ko yaya ya ba wani abu abinda dai ba su magani a yi shi da abinda yake haramun ne ko kuma a yi wasu dumuma wuri shi nuna waɗannan dumuman su ne maganin dumuman da ba Allah ne da annabi suka faɗa ba wasu dumuma ne da ba ma san ma'anarsu ba ba mamaki su zamanto shirka kafirci ne kuma mutane na wani ba san ma saboda ba yaran mutanen bane ba hausar su bane wannan shi aka hana amma tun da kunkuru halitta ne na Allah kuma Allah ta'ala bai yi halitta haka nan ba don halittu cikin su akwai abubuwan da Allah ya shi da sirri a ciki Eh, mai rayuwa tare da su yana aika da wannan sirrin to tun da dai ba a ce komai ba ba a ce ga yadda za a yi ba kuma aka roƙo wata aka sa kuma Allah ya bada lafiya to babu laifi a ciki Hmm.
shi wanda ya ce wai, eh, ƙayar kifi ce ta makale a wa- a makwasinsa yake neman addu'a da za ta sai fitar da ita
tana bara addu'a kan kai kiwi ta rike mai kambushi wanda ya san magani sai ya bashi me maganin ta tana yiwa ya ci ba wani sabon magani na to vinegar an ce sabon vinegar ya abin nan idan kurba eh bismillah furfun vinegar tana yi wa insha Allah ne warki tana yi wa ta vinegar ɗin ta tafi Allah ya sa hakan Allah ya cire maka ita Allah ya cire maka ƙara koma cikin shi kenan eh wanga wannan ya ce yana godiya da shawarar da mallam ta ba- ya ba shi nan da shekara guda da ya ce ya ya yi ruɗe fa kan soyayya wata wata yarinya mallam ya ba shi shawara ya manta da ita ya ce to na Allah ya ce yanzu Allah ba shi wa ya ba shi wata ya ce waga san waga asabar ka ya dira ka dira mu shawari sauran kuma da wani ba Allah yana godiya ba na an baya shawara game da wata yarinya da yake so muka ce ya hakura da ita kawai ko da akwai matsala a rayuwa tsakanin shi da ita a muka ce tunda ba a so a bashi kawai ya mance da ita yace kuma ya yi kokarin mantawa da ita yanzu Allah ya bashi wata kuma cikin satin nan maza a daura auren kakan da wanda ka bari da Allah Allah ta'ala zai baka wanda ya yi shi kanka ce wannan abin sai shi kadai kayan Allah yawa ke gare su kanka kunta ta makanka abinda Allah ya yarwata maka shi wa in ka yarwata kai ma kamar yadda Allah ta'ala yarwata to sai ga Allah tunda mai yalwa ne wasi'un ne Allah mai fada dawa ne sai ya baka wanda ya fi wannan ma a sauran bayan Allah kuma da suna fara addu'a su ma kan wasu bukatun su Allah subhanahu wataala ya biya mana gaba da akwai bayan Allah nan da muka yi mafara addu'a game da aiki da za a yi mata to alhamdulillah an samu an yi aiki Allah ya karba addu'a ma yi shi Allah subhanahu wataala ya sa an yi aikin lafiya Allah ya kara mata lafiya Allah ya shi kamarinta Allah ya sa kafara ne a gari ta da makamantanta da ire-irenta da waɗanda suka yi ta matsuwa da wanda ba su kai ta ba dukkan su Allah ya ba su lafiya ko kuma wata bai Allah da take fara addu'a kan lalacewar zamantakewar ta da mijinta abin ya yi kamari ya lalace kwarai da tana fara da ranar musulmi a kama mata Allah ta hana ya daidaita ramarra Allah ya maido mata mu'amala mai kyau da ita da mijinta Allah subhanahu wata'ala ya shirya waɗanda suka bata mu'amalarta da mijinta. Allah ya shirya su Allah ya gyara su in ba masu shirya ne mai Allah ya maida masu sharrin su. Ba Allah ya karba mana gaba daya. Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu ce maka mai albarka bayan Allah da suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka biya musu bukatun su, Allah ka shayi masa hawayen su. Matsalolin da suka cika musu gaban su Allah subhanahu wata'ala ka warware musu ya Allah. Allah ka dauke musu ka raba su da su ya Allah. Allah ka shirya da mu shirya addinin musulunci Allah ka ba mu ilimin da zai amfani mu duniyar mu da lahirar mu ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka da munafici ka raba mu da zalunci Allah ka raba mu da zalunci Allah ka raba mu da zalunci Allah subhanahu wataala ka raba mu da mugayen halaye ka ba mu kyawawan halaye ka sa mu aiki da abin da muke karantawa ka amfani mu duniyar mu da lahirar mu ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka raba mu da tashin tashina ya Allah karama ko babba ya Allah Allah ka shirya mana zuriyar mu kanana da manya maza da mata ya Allah Allah ka kare su daga sharrin shedanan mutane da aljannu ya Allah ya mai hanzarin mu dinda su ya Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga harara yan tada da yan bindiga ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da fatara ka raba mu da rishi Allah ka raba mu da rishi ya Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka sa albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allahumma salli على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.